الحمد لله ولي الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين لشدة وطن جمال الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da biyar za mu tashi darasi na tasa'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka a lulu wal marjan sai man da fasa alaihi shekara muna cikin babu da kawufi ma yukhraju min zahrati duniya babin da yake tsoratar da mutane dangane da abin da za a fitar wa mutane na kawace kawacen duniya za mu tashi hadisi na babi na da arba'in da ɗaya hadisi na ɗari shida da ashirin da shida a cikin kitab na sha biyu ke malin ne hadisi na ɗari shida da ashirin da shida ana hadisi a idin al-kudi radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Sa'ad ibn Malik ibn Sinan kenan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tira da amin da Allah tabbata a gare shi jalasa zata yawmin ala minbar ya zauna akan minbari wata rana wata rana ya zauna akan minbari wa jalasna haulahu muka zauna a gefensa fa qala sai yake inni ko inna a wajen ruwa ya ko amma a nan inni ne ma a zaku alaikum min ba'di lallai ni abin da nake biyo muku tsoro bayana ma yusawu alaikum min zaharati duniya abin da za a buɗe muku na tsawace tsawacen duniya abubuwa na wato kyalkyali su zo da yawa annabi alaihi salatu wasallam ya ce abin da yake biyowa wato al'ummar da tsoro kenan a baya wazinatiha da kuma adanta faqala rajul ya rasulullah sai wani daga cikin sahabbai yace ya ma'aikin Allah awa ya ce la khairu bi shar yanzu alkhairi yana zuwa da sharri fa sakata annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da amsa Allah tabbata a gare shi shiru faƙila lahu sai aka ce da shi shiwa shiwan nan da yi magana sahabin sai ta akwai wasu daga jiri da suka cewa da shi ma ja a nuka tukaddimun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa la yukallimuka kai ne yake damun ka ne kada ce wa annabi alaihi salatu wasallam magana yi ma shiru kai ba za ka yi shiru ba saboda a wata ruwa ya nuna ba sau ɗaya yi wannan magana ba a waya a cikin khairu bi shirri ya rasu da lafi ne faɗa sau uku shin alkhairi yana zuwa da sharri ne ya baki Allah annabi ya yi to shi ne suka yi masa wannan martani cewa ma ta anuka tukallimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimu menene me yake damu ku kai kana da magana annabi ya maka shiru kai ba za ka yi shiru ba fara'aina annahu yunzaru alaihi sai muka ga muka duba yanayin annabi alaihi wasallam muka ga cewa kamar ana yi masa wahayi ana saukan masa da aya kala sai ni ba maza anhu rahba kawai sai muka ga annabi alaihi salatu wasalam yana goge al-rahba shine wato gumi sai muka ga annabi yana goge gumi da yake wato goshin sa fa kala sai ki aina sai ina wannan mai tambayar da har wasu sun fara wato zargin sa dangane da tambayar da yake wa ka annahu hamidahu kai ka ce annabi alaihi salatu wasalam ma wato neman da yake mar godiya yake mar dangane da tambaye ne kaga a cikin ruwayar ka annahu ka anna ka annahu hamidnahu ka anna hamidnahu kamar mun gode masa saboda ma tambayan kai nan kuma annabi alaihi salatu wasalam aka juyar da lamirin zuwa gare fa kana sai bawa sahabin amsa yake innahu la ya'ti al-khayru bi shar ka sani cewa alkhairi baya zuwa da shari wa inna mimma yujidu rabi'u yaqtulu aw yulimu amma yana daga abin da kaka take fitarwa ana samun wanda ya katulu yana kisa au yulimmu ko kuma ya kusa au ya kenan ya kusa kisa shine misalin da muka bayar satin da ya gabata shine wato misalin kafin shi wanda yake neman dukiya ba shi ba kai sai aka ba shi misali da kaka kaga idan Allah madaukakin sarki ya kawo kaka wato gazu za ka ga ta fitar da mabunkuta kasa ko kuma wani abu wanda ake yayin sa a lokacin wanda yake kakarsa ake mangwara ne guba ce dankali a gurji da sauransu to saboda haka akwai wanda ko kuma misali mu gwada da nama za a ga wani an jima ba a gangon sallah ta zo in ya rika cin naman nan kamar aiko shi haka to in Allah ya dandare kuma sai ka ga yana sama da malwa a wannan wani in ba yi wasa ba sai an kai shi asibiti wani in ba yi wasa ba dalilin tafiyar da kenan lahira saboda tsare kuwa saboda wannan naman da ya rika ba ji ba ne to kaga kakan nama ake biya za ta a gaba ya rika ci to shine ya kudu to haka shi ma wanda ya sa dukiya a gaba ba ji ba gari baya kallon lahira ko kaɗan ji ta kaɗai yake ne ba da ko shakka babu za ta kai shi ta baro shi ne ya kudu din kenan au yulimu ko kuma ko bata kai shi ta baro ba to in ya ta wannan gudawar insha Allah ta'ala za a nemo ran da kyar ko kuma misalin da muka bayar wanda ya dauko jayi ya zuba wajen shi yana dora a hariyar da ya ji da lafiyar da shi gobe kaga dai ai jayi alkhairi ne ko abinci da wajen shi dauka ya kai bakin sa to ko shakka babu da yayi ban mata da shi to shine ya katulu auyu din to sai yace illa akilatal khadra amma banda wanda ta ci mabunkuta kasa kwarran abubuwa shine abubuwan da suke mabunkuta kasa akalat wanda ta zo ta ci hatta idan ta khasira daha har sai wato kuya banta gaba daya gefen gwangwatar da kowanne ya shiga kamar dabba ta zo gaba daya za ga kuyukan ta kowane bangare ya noma amma idan ta shiga cikin wurin da yake kakafin za a ganta take mutuwa ya shiga duk kuya ba sun shiga ba wanda yake da wato da rama to sai yace istaqbalat aina kyau bayan ta fi takun sai ta zo ta tinkaru kuma idanun rana wato da tinkaru rana ta shige ta don ta sami energy wanda zai harka mata abinci to daga nan fasa da ɗan sai ta yi kaki wa ba da ta yi wa wani wa rata a tawataya can wata ruwa ya kaga sai ta ce wato ta yi tika wataya wa rinji ne a yi ta yi tikar da tawataya kuma a gurin ji da wa rata a shi ne ya kamorawa suka ji wannan sai su ya ci karo tsakanin wancan da wancan ya za a ce ijikan rata nan nan kuma rata a kun fahimta da kyau shi ne abin da ake faɗa duk abin da ka ɗauko idan malami ne ya goya ma za ka ba ka da matsala da gurin domin da Allah ya ce wa wajen ka zallan fahada in iya larabci ka kai ya kawai ai zagin annabi za ka yi fassara hausa zagin da za ka yi in dai larabci ne yake za a fassara abu to ka fassara mana wa wajen ka zallan fahada amma ka koma gurin malaman tafsiri ka ji me suka ce ka ji fassarorin da aka yi masu shiga tsarai wanda za ka ji ba ka da wata damuwa amma idan da ka kai in dai ya zalli abin da ake gaji nan manya ne lawo ba huwa da mota wa man yudilin wajen ta jira da huwa ne da mota duk wanda Allah ya gire shi da gire wanda ya kata shi da kalma azzalala azzalala to haka wajaraka zalan ba da kuma da annabi to sai ka ce Allah ne ya gaya ba amma ba wani malamin jiki da kaka mutum ya ya gaya wa annabi kalma shi za mu kace duk kalmomin da ka ɗebo ka fassara a bukari ko musulun kai ne kake so ka gaya wa annabi magana ka faɗa ko ka buɗe yanzu za mu rana a cewa ya fassara ma shi ne tambaya don wasu wawaye za ku ga suna cewa ai a bukari aka ɗauko ai a musulun aka ɗauko ai shekara nau tun kan aibe ka ake biya me yasa ba ji ana gaya annabi kalmar ba shi ne iskanin kawai shi ne islami cewa a cikin bukari aka ɗauko a musulma aka ɗauko wa ya fassara ba a haka a malaman tauhidi wa kaji ya fassara ko malaman da suke yin hadisi waye ya fassara ba haka shine kawai tambayar kuma tun da kace kowaye ba iyayen mu malamai ba yara matasa za mu tura ba Allah su ne za su zauna da kai ba wani iyaye da kakanni sun kan aje da suke fassara bukari ba fassara shi a gaba to tun da dan zamani ne kai tun da kace kowaye to a cikin cewa kai bai ibnu tayyiba ya zo sai ka koyi idan ibnu hajar ya zo da kafarsa zai kai to muna da matasan ibnu hajar su za su ji su gaya ba ba haka ake fassara ba saboda haka duk wani karatu da kake ganin kana buƙatar ka shiga lafiya lau ka fito lafiya lau to ka tsaya a gaban malami ya koya ba wannan shi ne amma waje raka bayan lamba da fassara in ga ka ga sai mu ga ya ba kalma shikenan amma akan annabi alaihi salatu wasalam take ka je ka dindin malaman tafsiri da suka fassara da me suka fassara shi shine kawai bai gane amma idan ta adilul mar'i ta gununu to shi ne kawai sai kai ka zo ka ce abu bari ya ce wa baki kiran idan yana da wato bakar zuciya to kaga nan rada'at ba shi karo dan ijtara sai dai kita sai dai kita sannan kuma nan aka ce wa rada'at wato sai ta wadaya ba shi karo ta yi kita kuma ta wadaya shi ne za ka ji an ce turukul hadisi an tattara hadisan gaba ɗaya guri ɗaya sai a gaya ma ma'anar a dunkule duk wani hadisi da kake ji ya ci ma karo sai da aka samu irin sai gudu ku kai ba sai imamu sahawi suka yi littattafai kowanne duk hadisin da kake ji ya ci karo kai a ganin sa to akwai amsarsa ta'arubi ba fa tanaqubi ba domin ta'arubi daban tanaqubi daban ta'arubi shine wato kai a ganin gidanka hadisin ya ci karo kuma duk a maganar sinadi ɗaya sannan tanakuzi kuma ɗaya na warware ɗaya duk da cewa gwamawa suke gwama kalmomin suke kuma mu yanzu a lumma musulmi ai kalubalen ma kai shi ne dama tambayoyi ka ce a jefi isra'il kariya ne me yasa ka ce ba azabar kabari me yasa su ne ba tambayoyin kai ne yanzu ake za a ce ma hatu burhanakum in kuntum sadiqin domin da al'ummar duniya ta yi da abai Allah wa kawai shi ne kawai yau shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa to ga yadda yanayin yake za ta fi ta ƙoshi ta je ta wataya wa inna hadal mala ta annabi ce na ga wannan dukiyar hadiratul hulwa ko ya ce mai daɗin gani ke za ka ga mutum kamar yadda muka faɗa zafin da ya gabata lissafi ko kullum yana gini sai ya ji ya wani shekara saba'in da biyar tamanin sai ya ji ya kalla da uku ko kuma a wani abu yake da shi kawai na dukiya sai ya rika zuwa yana kallon da saboda ita dukiya tana da wannan ɗabi'a to jina ne ga yake kabda da sun daɗin gani ne da ita sai kuma yake kulwa sannan zaƙi ne da ita ba dukiya ba zaƙi ne da ita ba to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce فنعم صاحب المسلم ما دلا ما دلا da wanda yake wato ma'abucin wannan dukiyar kuma musulmi ma a damin hulmiski ma dalla da mai dukiya da yake musulmi yake bayarwa ga miskinai wanda yake bayarwa ga miskinai wani yatima da maraya wabna sabili da ɗan tafarki shi ne wajibin su daga cikin malaman da suke yi biskatin a nan za ka gane in ka koyi fiki sosai usul fiki kwarewa imamu bukhari wai wannan hadisin da ya kawo yana so ya nuna ba cewa bayan ayat da ta magana akan inna wa sadaqatu bi balaya bayan cikin wanda za a wasa yace ba wai wato wani abu za ka kalla ba marayin za ka kalla ka wajen kalla kun fahimta da jogo ya ce marai shi za ka gwaba shi ya kawo shi a tsakiyar wato almiskin wa bin sabi domin su suna cikin inna wa amma ba ce ma wani ya kima ba a nan wasu halayen suka ce a nan kwarewa imamu bukari da hudu karara da wannan ce ke kafa dalilin cewa maraya ba yana cikin inna wa sadaka waɗanda za a bawa wato sadaka to shi ne yake to wato da miskini talaka da kuma maraya da ɗan tafarki duk za wato madalla da mai dukiyar da ya ba wa yana au kama tsalar da biyu sallallahu alaihi wa sallam ko kamar yadda annabi ya faɗa ku duba yadda sahabbai suke ba waɗannan bayan Allah da muke ta kokari a ga cewa an daina cin mutunci ka duba baka ga magana ya kawo sai yace saboda yana shakku kawai yace auka ma kana daula na yace man kadaba alayya muta'ammida fa yatabawwa maq'adahu min al-nar idan ka rike ma'anar kalma sosai wanda annabi ya faɗa amma ka bar da larabcin bayan ka faɗa sai ka ce auka ma kana ma'anar rike ya ce na tattaki ka ce da tattaki sai ka ce auka ma kana ku duba yadda suke taka tsantsan wajen kawo abubuwan da suka annaba alaihi salatu wasalam amma wani ya dauka cewa duk wannan abubuwan da suke gaba ɗaya a banza suke amma ko sun yi rida ko kuma aikin banza suke yaya lafiyayyen hankali zai je da wannan shi ne abin da muke faɗa da mai taken Najeriya da wanda ya hau igiya dukkan su suna faɗa the labor of heroes past shall never be in Islam shall never be in England ko to shi ka gaya wa Allah haka ina da kuma abokan annabi ni abin yana ba ni mamaki Allah duk aikin nan da suke ko kuma su bin lafiya habban gari ba zai karanta tarihi zuwa musulunci Afirka duk sun yi suna ji ya zama England kenan aikin banza suka yi gaba ɗaya Allah ba zai karba ba sun ma yi rida Allah ya ajiye wa annaba abokai gaba ɗaya ɗan rida idan ni ina koyarwa yanzu ina koyar da mutum hamsin a ƙa'idar da suke ne idan ina koyar da ɗalibai aka zuwa ka ga rabi sun ba da rabi sun ci to ni ne ni za a zuwa ba a koyarwa haka yake a ƙa'idar koyarwa daga lokacin da aka zuwa ka samu kuwa saba'in bisa ɗari sun faɗi su dama ban san ya ake koyarwa ya kamata ko ma tsara koyarwa idan ka roƙa ga annabi cewa yanzu almajiran da su dubu ɗari da wani abu gaba ɗaya babu wanda suka sha banda mutum biyar ko uku ko bakwai ba annabi kake so ka zaga ba cewa bai iya koyarwa ba tsawon shekara ashirin da uku wanda ya koyar gaba ɗaya ai gogewa malamin shi a bera ɗalibai da yawa yanzu wa'annan abubuwan su ne a hankali ba amma ga wanda yake mai lafiyayyen hankali don wanda ya riga ya fada ya gurba to sai dai Allah ya kurgo mana kawai wanda ya riga ya tafi shi ke ku fahimta da kyau kana biyu ne a waɗanda suka matasan da ake so a zaro a daga waɗannan muguwar akida mutum biyu ne akwai ƴan a zalla da suke gurba wannan karkai tunanin za su dawo dama su already sun taho da mugunyar akidar ba da su ake ba a ga waɗanda suka fito suke danganta kansu da gidan kafiriya kuma daga gidan suke suka biki da wannan mummuna aƙidar wallahi dan su ake so a yi wannan abu su ake so a nuna wa kuraku wanda suke dan wato gaskiya suke nema da su kawai da akwai wanda iya fahimtar da abin da aka nuna ba cewa ai annaba ake tabawa to iya fahimtar da kenan haka ya tafi domin yadda aka fassara wa shi ba malami bane yadda aka fassara masa haka ya ya karba to waɗannan ake zuwa kullu cewa fassarar nan daga aljihun da take yawa to wannan shi ne karatu to kaga abin da yake gaya mana kenan cewa annabi alaihi salatu wasallam yake so shi ne mutum da uku daga wannan littafin da muka yi da ba mun kasa ta gida hudu يفيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه ومن يأخذه بغير حقه duk wanda ya rike dukiya ba tare da tantance ta ba kallabi ya kulu wala yashba kamar wanda yake ci ne baya koshi wa yakunu shahidan alayhi yawm al-qiyamah kuma wannan dukiyar za ta zama mashi da ranar al-qiyamah dangane da abin da yi sai ta zama shaida a kanka to shi ne abin da muka kawo in za ku iya tunawa na cewa wannan hadisin ya raba mana mutane gida hudu na farko shi ne kafin zalla wanda ya zo kawai wato i want money haka kawai hakan kuna magana da musamman ko iya wurin mu za ka wanda ya zo yana da kuɗi zalla ba musulunci a wanda zai gaya wa shi kawai kuɗi ina so mu zama alhaji shi ke to to kaga wannan gaba ɗaya shi ne wato layin farko na biyu shi ne wato almu'min al'ati almuslim mu'minin da yake shi kuma mai sabo mai koyi da wannan sabon shi ne wanda muka ba da misalin da dukiya yake nema ba shi ba bai ba shi da lokacin matan da bai da lokacin ƴaƴansa ya tafi wannan kaza yana dawowa da ya dawo ya rika waya kenan matarsa na zuwa ta yi wanka ta zauna ba shi da lokacin da ya rike waya ƴaƴan da sun zo sai dai zakura su zauna su koma kafin ya gama waya za a ce jirgi yana jiran su ne kuma tafiya wani gari haka ko ko shakka ba ko mutum ya ta zuwa irin wannan ɗabi'a ko kuma duk inda aka daga guri za a biya sai ya biya za a biya sai ya biya sannan ba shi da lokacin jin mai Allah yake balle da zuwa masallaci eh yau ba zai a kalan da aure ka ka zuwa ba so da haka wannan shi ne ba shi da lokacin Allah wanda wata saboda kawai duniya daga ina take duniya ina za ta duniya ita ta aiki ne ma duniya komai kudi kuma haka zai zo muke ba kudi shine na biyu sannan na uku shine al-muqtasim shine wanda mai bada mai duke ta ba zai ba Allah kamar da muka bada misali Abdurrahman bin Auf da manja ba manja ko baya shi ne kai ya zama dina yana kaiwa kasashe to idan mutum yana da wannan dabi'a dan duke ta ta ta yawa ko biliyan nawa ya tara mutukar ba ta hana yawan Allah ruwa ko me da za a cikin wannan ba shi da laifi to sai na hudu shine wanda aka ce shi kuma asabiqu zahiri eh shine matakin da ku kowane shi ba zai nema ba amma ba zai roƙo ba sharadi ba roƙo shi kawai ya yi ba Allah amma ba zai roƙo kowa ba wanda shi ne muka ce muku a wannan marhala annabi sannan kuma abu da za ko abu zar da ake magana a kansa ya koma rabaza can ya koma shi ma a kan wannan ɗabi'a ne abu da mai da ta kwana da kuɗi ba in ka kwana da shi kayi haram alam ɗin ka rajiga ko alam to duka kuɗi da shi ka biyo abinci duk sauran ka raba wa ɗaya kaga ta haɓai da kansu ka ce ba wa Allah wannan ba da wata ka ba ko za ku iya ba eh to dai yadda ya koma da ya raba da ya zama a nan ya mutu kaga wannan ai sai dai an sa Abu Dhar din dan dukkan mu da kowa da ko dai aljihun sa ko gida ko ko a kawo ta akwai kudi sannan kuma ko da Abu Dhar ya yi tsawon rai ai kaga zai wahala mu ji wannan layi domin sai Allah ku da zakka in kudi kudi ne ke karawa tsakani da Allah bayan da zaka fitar zakka sai kudi ya ke kara to haka kowa da yadda Allah madaukakin sarki yake da kuma da gaske yake to wannan shine wato mutum na hudu sannan imamul gazali kafin mu wuce gaba yake ita dukiya matsalar ta matsalar dukiya shine kamar maciji take abin da yasa ya bada misali yace saboda shi maciji a jikinsa akwai dadi kuma akwai maganin da a jikinsa yawa to haka dukiya take idan ka take ta zo ma baka dai ina za ka iya magance da wato zai ma illa kamar wannan mutum saboda haka dabin ne zai ma illa amma idan ka bi yadda Allah yake so to sai ka amfani da maganin ya zanto wannan mutum bai ma illa ba wannan misalin da Imam Al-Ghazali ya bayar ne kyau cewa dukiya kamar mutum dai idan ka rike ta da kyau to sai ka amfani da wato maganin idan kuma ka rike ta ba yadda Allah yake wato poison din ne zai ma illa akan dukiya ce wani za ka ga ya samu ya ba Allah da ita wani kuma in ya samu zai zama dan duniya kamar wanda aka taɓa ba mu labari shi mai kuɗi ne kamfanin nika ne shi da daddare zai je ya zauna a ita ta da in aka cinye shi wanda aka cinye shi don Allah ya da waje gari gari na wayewa sai ya fanke wannan kuɗin da aka cinye shi a kamfanin da komai na commodities din sa duka sai ya ƙara kuɗi wallahi duka sai ya ƙara muku kuɗi sai ya fanke aga wannan dukiyarsa ai yana layi na biyu ko al-mu'min al-asi al-muslim kamar yadda lokacin lockdown akwai mutane da yan tsirari ne a canza tsirari ne da kuka irga su da yan yatsa ba su ne kawai wani yayan da yake ce mun wallahi kamar wasa ɗaya ya zo wucewa daga ciki ne manya a kasuwa yake cewa yake cewa yake alaji kaza nawa sun suke su ne jilolin yake kaza yake kuma in baka siya zuwa gobe ba za ta koma kaza a wannan yanayin a daidai wannan lokacin yace wallahi kamar wasa yace to su ne a wata gaba da za ku ga an samu a rana an ƙara kuɗi ya kusa goma to su ne kawai mutum yana zaune zai yi waya ce alaji sai yanzu kaza ake nema yake na ƙara ɗari biyar ana yi kafin awa ɗaya duk kusan awa akwai ranar da da adadin za ku iya tuna yadda suka rika ƙara kuɗi duk awa ɗaya ko biyu to yawwa ɗan tsakuwa to iya wayannan mutanen ɗayan tsirari su ne ko za abin da kai idan na tambayar wani ɗan kasuwa yake ce mun ɗayan fa shuga ne da shi na tashin hankali yace wallahi bai jima da taki daga cuta ba ya shigo wannan kasuwa wannan bai je gidan rasi ba amma yana cikin wanda suke karawa mutane kuɗi kawai a ƙara dubu ɗaya a ƙara kan haka dan Allah wannan to kaga wannan in ka zo a wannan layin hudun ai dole yana daya domin wanda zai samu dukiya ya gallaza al'ummar musulmi ko shakka babu yana cikin wannan layi na biyu yana cikin Allah al-mu'min al-asi al-muslim ba za mu ce ma kafiri ba amma kana cikin masu zabo wanda ba ta bin dokar Allah kuma ka dauki bangaren dafin dukiyar ba gurin da yake na maganin ba to wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye to shi ne malam ya gaya mana hadisi na gaba yake cewa oke babi za mu kama kuma na gaba ko sai ce babu fadlin ta'afu babu da yake magana akan falalar at-ta'afu shine kamewa mutum ya zamto mai kamewa ne wasabri da haƙuri ya dure da irin jarabawa da Allah ya masa hadisi na ɗari shida da ashirin da bakwai an abin shi da al-kudri sa'ad ibn malik ibn sinan kenan radiyallahu anhu anna nasan min al-ansar lalle wasu mutane daga cikin mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun roki annabi alaihi salatu wasallam fa aqahum fi wasu thumma sa'aluhu suka kuma roƙarsa roƙarsa fa aqahum ya kuma ba su wannan hadisin mun yi shi a baya ko sai ce hatta da fi da ma'in da ruwa sai da duk abin da ke gurin annabi ya ƙare faƙali sai ce ma ya kuna indi min khairi sai to yanzu dai babu yace babu wani abu da yake guri na na alkhairi falan adda khairahu ankum wanda ba zan aji wato gabarin ku ba saboda ku ba amma wato yana so saboda mun ce muku baya cewa la babu baya cewa babu ma kana la tsaku haka bi tawo bada ba laula shahadatu kanat la uhu na'amu ba dan shahada ba kalmatu shahada da duk wato la din annabi gaba ɗaya na'am ce amma ashhadu an la ilaha illallah da yake bada wannan dole sai an samu annabi wa isbat to shi ba dan wannan ba da annabi ba zai rika shi ba ya cewa babu sab duk lokacin da ka zo zai ce to zauna haka nan yayi ko yake ji kaka karba a baitul mali amma annabi baya cewa babu dan shi da yake cewa ya fi kowa bai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga sufa mai kyau da ƙayi ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wa sallam haka da tabi na mun je ke wala in furai saboda haka annabi baya ruwa ko kadan to sai annabi yace wa man yasta'fi duk wanda ya kame da wani yin roko yu'ifahu Allah Allah zai ba shi damar kamewa ya zama da tsatsan mutum ga shi dai bai da shi amma baya roƙon kowa shi sa muke ta jan hankalin jama'a cewa ka rika ba wanda baya roƙo Allah ya fi maraba da wannan Allah ya fi son ka wanda baya roƙon ka ka baki Allah ya fi son haka saboda shi bayan ka yi wannan zai je ma addu'a da zaharin gaibi addu'a da zarin gari kuma mustajaba wanda yake so Allah ya rika biya maka bukatu wannan dabara ina yawan gaya mana wannan dabarun ake wa sai mutum ya roke ka nemi wanda ka san mai karewa ne ka fi shi hali ko baka fi shi hali ba kana so ya ma addu'a ba shi wani abu alal aqalla gaban kai ji jazakallahu khairan amma ka dora man nauyi in kai ki sallar dai ko sallar kaza sai ya tuno ka yi ma addu'a domin annabi ya ce man sana alaikum ma'rufan fa qatiluhu duk wanda ya ma alkhairi wajibi ne ka biya shi ko dai ka biya shi wani kuma ya ma alkhairi kai ba za ka iya zuwa ba kai maka kyauta domin ka san ya lullun kaka to abin da yake na wajibi annabi ya ce fa in lam tajidu ma tuqatiluhu sai sai ce fa da'ulahu in ba ku zaba abin da za ku biya shi ba irin wanda ya ba to kai kewar addu'a to wani ya baka ne ba dan ka biya shi ba dama dan kewar addu'a to wajibi ne ka tayi sallar da raka tai cewa ya ubangiji wa da yawan alkhairi na ji daɗi shi ma Allah ya biya maka bukatunsa ya bar kaza sai kai ta yin wannan har sai ka ji ka biya haka annabi to a ce kaga ya buka ba wanda ya roƙe ka a lokacin da ce ya faɗi ya abin da zai faɗa ba ya ƙara tuna ka sai ka kuma bari shi ko wannan annabi ya ce ba zai dinga yi ma addu'a ba sai ran da ya biya biya ka'ida kenan shi za ga wasu a cikin magabata suka daina karɓar kyauta don ka ka ɗora musu aiki in ka zo ka zai ce sun gode a alaba da lada talaka a saboda sun fahimci hadisin da kyau idan kai wa mutum wannan annabi umarni ya ce wa ga da'ulahu kai masa addu'a to shine yace wa man yattaqi yubnihi yubnihi Allah duk wanda ya nemi wadatuwa gurin Allah wadata ta Allah kake nema to Allah zai wadata ka algina kuma ginan nan dan bayan mun biya wadata ita ce wadata zuci wa man yatasabbar duk wanda yayi yunkurin ya hakurkurtar da kansa yusabbihu Allah Allah zai hakurkurtar da shi wato Allah zai ba shi juriya da hakurin domin shi hakuri sai ka roki Allah domin wata martaba ce kololuwa Isa sai yake wa mayu da qaha illa alladhina sabaru sannan sai kara ba ga bai ciwo mayu na ka illa zu hazin azim hakuri ba wani abu bane da za a ci gaba ki kawai kaza domin duk wanda kaga yayi sai da aka tafasa masa zuciya ta tafasa wa sabrun mithl ismihi murrun mudafatuhu lakinna akhirahu ahla min al-asal daga asibur ne asibur madafi kenan a larabci daga nan aka zakulo sunan asabur sai dai karshen sa ya fi zuma zaki haka ba wani mawaki yake faɗa to shi ne yake cewa wa ma wadiya ahadun ada al khairan wato ba taɓa ba wani wata kyauta wadda take ta alkhairi ba wa auta kuma wadda take mafi yalwa min sabr fiye da hakuri duk wani kyauta da Allah ya ba to bata kai wadda Allah ya ba wa hakuri ba shi sa zaka ji ba wani zai Allah ya ba ka hakuri eh saboda wato ba kalma ce kawai mutum zai faɗi ta da ba to tana da wahalar sha'ani sosai tana buƙatuwar ka gamsu cewa hakurin kai ba dan ne ka kai ba shi sa ga ibn abbas ya zo ya kawo su matakai uku sabrun ala adai fara'id lillahi ta'ala wa sabrun an ma'alim lillahi ta'ala wa sabr bil musiba inda sadmati al-ula shine kace kace hakuri ibn abbas ya ce kashi na farko in kai akan yi wa Allah biyayya akan abin da ya dora ba to za a daga darajar ka dari uku wa sabrun wato an maharimin ta'ala da hakuri bisa barin abin da Allah ya haramta daraja dari gida domin ya fi wancan wahala duk wanda ya ki zuwa ya zina saboda HIV da AIDS da gonorrhea da staphylococcus da kaza da kaza ba lada ba lafiya amma wanda ya ƙi zina ko kuma ya ƙi saboda tsoron abin da in mace ce saboda tsoron abin kunya ba lada ba alaji da akwai wanda ta ƙi ce gantaka ne saboda abin kunya kata janye wa gidansu ya ƙi ne saboda kare abin kunya ba lada ba alaji amma idan ya ƙi saboda lafiyar sa kada saboda Allah ya ce wato wala taqrabu zina to yana daraja ɗari gida ya ki zuwa ya sha kodin din da ake yayi da wannan lillin din gaba daya duka shi ya ki sha ne jiwa zai iya ne a ciki daga ran ku kurde kawai ba ba wani abu amma saboda Allah madaukakin sarki baya so Allah madaukakin sarki ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fantanihu la'allakum tuflihun saboda wannan ayar za a daga darajar 600 amma ya kita ne don kar a gane babansa yana da zafi wansa soja ne zai ta zaki yawa duk wayannan ba lada ba alhaji kwarai kuwa da ko wanda za ka yana da zare ya samu dama ya tafi kudu sai zama tasirin dan duniya ai akwai su ya tsire ne a nan saboda ba kofa to idan duk ba don wannan bane saboda Allah yana kallon sa duk inda zai yi Allah da yake a ogin ko ogun ko inugu shine a Kano idan ya yarda da wannan to yana da daraja za a daga darajar sa ɗari shida wa saurun fil musiba inda salmatul ula da hakuri akan musiba yayin afkuwar da ta farko shine matsala na faruwa sai ka yi hakuri kawai wanda ya zara ana tashi sai gaba su yi batun sa takalmin sa wani ya dauke zai istirjai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni bi musibati wa ajirni khairan minha sai an daga darajar sa mafi kololuwa kenan shine ku kowa mai daraja 100 jibun abbas saboda haka saboda bukun zuciyar anan ya fi karfi to kuma ana haka da aka ji duba ta ga wanda ya arka kalmar bayan da fa alwala duk da haka ba ladan sai an baki wane mutum amma yana guda yace Allah ya tsire wanda ya dauka kalmar nan ko waye kaza kaza kaza ya hakuri yace wallahi ba za hakura ba kaza sai kuma aka ga takalmin shi yanzu ma wato siko ne biyo ya tai ko ba ka bane yawa in na tuna irin wannan gabar akwai wanda muka yaki da shi a wani guri wani alaran ba shi ne aka zo ya ya ajiye wannan abun da ya ji wa nan ya zuci duk wanda ya tsawon wannan abun da Allah ya tsine masa albarka kaza ka aran ba wani lokacin ku ya gaba inuwar sai ya haka sai ya a aljiyunsa ya kuma yi to yanzu wata ranar da yanzu aran ba inuwar da kai ta waye ina wata ra'ayi baka gama bincikawa ba gaba ɗaya kawai sai kawai ya haɗa wata irin ɗabi'a sai tsinuwa duk wanda ya zo wallahi matsi wani matsiyacin ne ko yanzu ce wani matsiyacin ne ya zo ɗau a kan mun a nan gurin da ajiye wallahi saboda tsabar rajin mutunci da talauci da kaza sai ya gama sai ya haka sai kuma ya yi ya ji to kaga duk ka gaya wa kanka kalmomi marasa kyau dan da kanka kake to shine abin da yasa ba a zo mutum ya zaki to kun ga shi za annabi yake mutane da na ba ku ba wani kyauta da ta ba hakuri ba ku ba ni ta kyautar hakuri ba amma ba ba lusaranci ba don wasu ba sa bambance hakuri da lusaranci yawwa abin da ake kira hakuri shine abin da za ka iya jure shi kuma kai aka yi wa ba Allah aka taba ba ba kuma don wani za ga an taba Allah ya ce ku kyale ku bar da Allah a wannan lusaranci ne tsakani da Allah wani za ga matakin saboda tsabar wai hakurin nasa ya kai wannan gaba ka kai annabi hakuri ne don an taba Allah baya bane yawwa shi ne karshen misali in an taba Allah annabi baya bane na Aisha tace in kana so kaza batil ran annabi to taba Allah zaka tace muna gane ransa ya ba idan sai idan sai ja muna ganin wannan mun san cewa lallai akwai wani aljama to idan an taba Allah ba a hakuri ko a taba annabinsa in kai wannan to ba sunansa hakuri wani saranci sunansa wallahi to saboda haka wannan shi ne mala yake to kaga wannan shi ne karshen wannan hadisin sannan kaga a karkashin wannan hadisin ai zaka ga kamar yadda suke nuni da hadisin cewa lallai ana so mutum ya rika neman wadatuwa gurin Allah madaukakin sarki wadatuwa da abin da yake gurin Allah madaukakin sarki ba ruwansa da abin da yake hannun mutane ai kana so kai kima malam kai kima duk talautin ka duk ko yan gidan ku ne Allah ya ba su dukiya kawai zai idan ka akan ta ai magana annabi ce cewa annabi ya ce ka kiyaye abin hannun mutane sai mutane su soka sannan ka kiyaye duniya ka guje da Allah zai soka wannan ka'idar in kai ida za ka zauna lafiya duk randa wani wani yayin ka biloniya ne Allah ya mai rukun asiri sai wani ko a yanka mata wata tana gidan miji sai ka jawarce shi kace yaya ko alajuwa ne ina ganin wanda tana buƙatar taimako a yi mata kaza inda ya san baka roƙonsa zai da gudu da gudun gaske sai dai baka mai kanka ba to saboda haka in kana so kai kima ko gurin yan uwanka ne duk abin da Allah ya ba su kawai ka zama mai kau da kai wannan zai ƙara ba kima ballan tana goyin ɗan waje duk wanda ya baka kyauta yana kaunar ka kuma yana kanka amma ka karoge shi yau wato za ka kana da kuma ba zai ganka ya buya ba Allah to me amfani ka ganin ka buya ai ba hikima ba abin da zai ganka wani lokacin ma zai ya rika mita ko haɗe ce malam ka ganni ka ɗauke kai ko alajuwa da kowa ne kana tubar wannan amma a ce ya ji ya ganka ya buye ce ga wannan tun dala daya ya shiru zai sun fiye da kai akwai bon da ake gaya mana wani ya hango wani ya hango a a harami yana hango shi wallahi saboda ya san roƙon da kawai sai ya rukuni to dan Allah ne amfani irin wannan a hango ka an san idan ka zo roƙo za ka yi Allah yana gano shi yace wal a harami ake bani wannan labarin yace wallahi akwai wanda ya ga wani ya hango yana tsaron shi rukuni ya tsugunna kawai mai sallah sai da ya wuce zanne da saboda in ya zo roƙo zai bambaɗan shi zai mai ya roƙe shi me amfani irin wannan gaba ɗaya kima ka ta zube to ga shi ba iya kai da shi ba yanzu wasu ma sun ji cewa kai maroƙi ne kima ba girma ya faɗi kenan Allah ya kiyaye ne to shi za neman wato wadatuwa gurin Allah madaukakin sarki lalle wannan wani abu ne da ya kamata kowa ya wadatu da shi sannan hadisin yana nuna ka wadatu ga barin haramu ba ruwan ka da duk yadda kake da bukata kuwa ba ruwan ka da haramu to shine ma ne yace kada mutum kuma ya sa rashin abun hannu ya sa ya sata wanda ya wadatu shine ba zai sata ba ba zai kira shawa ba albarka ofis da ake faɗa can ungo kuɗi ba bai taɓa ba ka komai ba zai zaka samu mukami aka baka alƙali ko na abu aka kama zogo zogo na kaji ko aka kawo ma amma aka baka kwamitina ko ciyaman na rikon kwarya aka kawo ma ka zanar dodo to wannan ko shakka ba ko ƙarya yake ne ta ne baka ba da ai ka san ina cikin waɗanda kin koyi kama ta tun daɗin da yasa baka ban ba ba dalili sannan wala ya akulu riba ba cin riba ba mai ajiye kuɗi bane sai ya taru ya je miliyan goma ko miliyan ɗaya a shekara ɗaya ya tsere duka abubuwan yan kan ya je abin da bi sannan ba zai wato algus ba wajen kasuwanci babu algus sannan kuma ba zai ƙasƙantar da kansa a gurin halitta ba waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a bakasa wajen yawaita tambaya da neman taimako a gurinsu ko kuma ya dace a gurinsu ba da suka ce duk wanda yana ƙarƙashin wannan hadisin to kaga hadisin yana nusar da mutuwa duk wanda ya kame gaba da abin da Allah ya haramta masa Allah zai ba shi damar kamewa wanda ya wadatu da abin da Allah ya ba shi daga hannun gabanin na hannun mutane Allah zai wadata shi sannan abu na ƙarshe mun gane cewa ba kyauta mafi girma fiye da hakuri babu fil kafaf wal qana'a babun da yake magana akan wato kame kai wal qana'a da wadatar zuciya alkafaf shine mutum ya wadatu da abin da yake kafin hannunsa shine balana da yake cewa garsuka khairun min sabili gairika garsuka khairun min sabili gairika wai gundin sa gatarin ka ya fi tare ka bayan shine karin magana ne garsuka khairun min sabili gairika gundin gatarin ka ya fi tare ka bayan to mutum ya wadatu da abin da Allah ya hore ba sannan ya zama mai contentment ana a tsakiya ana bi wa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma arzuq ala muhammadin qutan wane mutum yace annabi yana addu'a ya ce ya ubangiji ka azirta iyalan annabi muhammad qutan da abin da za su ci shine qutan ai ma ya tuddu ramu abin da zai toke kafa ta ciki ta cikin babban hanji da karami annabi addu'a da yake ke kaga annabi alaihi salatu wasalam ba yake kuwa jama'a yake ce a zuwa kamar abin duwa ina ba ki yake ba duk da cewa an san yadda mutum yake da san abubuwa a kansa yana da san dukiya amma ka duba addu'a da annabi kaga Allah cewa ya ji wasu al'abiyar wa innahu li hubbil khairi mutum wajen san dukiya tsananin wane mutum shi ne ne abu da kai na shari yana da tsananin san kuɗi tsanani shi ne abin zancen ai tsananin amma san kuɗi ɗabi'a ne ko kuma inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manu'a wannan dabi'ar mutum da yawa zaka ga ana shiga cikin wannan wato dabi'a babu ilahi man ta'ala bi fuhshin ko mun zo gaba to wannan hadisin wato yana koyar da mu lallai mutum ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki wato ya ya raba ya bashi sannan abu na biyu duk wanda ya dace ya wadatu shi ma ya karu da ya wadatu da barin abin da Allah madaukakin sarki ya ya abin da Allah ya wadata shi ga barin abin hannun mutane to shi ma Allah zai wadatar da shi babu wada'i man sa'ala bi buhtin wa ghirba babu da yake magana akan wanda ya zo ya roƙa ta hanyar albasha wa gilzatin da kuma mummunar wato kautata harshe walau kunta fazzan galiran kalbi lan faddu min hawli mutum ya zo tambaya zai amma sai ya kautata harshe ko ya faɗi albasha shi ne faɗi kalma mara kyau an anas bin malik radiyallahu anhu kana an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake kuntu amshi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina tafiya tare da annabi tsira da amin Allah tabbata gare shi wa alaihi burdu najrani yana sanye da wani mayafi wato mai zane zane shine akamlatul mukhaffa'a shine wato burdu najrani wani mayafi a cikin annabi mai zane zane ka duba fa kaga wai wannan bai san annabi ba wai ba a ma yi shi ba don Allah ai mutum zai karya ma sai ya nesa nesa ku duba ba ku gani kuma sannan duk sahabban da aka zo aka yi suka zauna da shi ba su karya shi ba ba sai karya kake yaushe ka zauna da annabi ba kamar ni ne yanzu na gaba da wannan misalin yanzu yanzu in zo in ce wata rana muna tafiya sai tattaune shi kwarai kuwa ka kuma da yake ke da dariya ko ko kuma ku dariya wasu da tijan nan na sa musu tunani to shekara za a ta tunanin cewa to wanda bai iya haƙuri ne sosai zai yi haƙuri amma da yawa wasu za ce wanda saddauna na san kafin gawa ya labarin shi wanda saddauna kake yi saddauna wanne ibrahim shekarau ko kwa saddauna wancan ko ba haka ba yawwa dole sai ka yi bayani ba zai yi mutum zuwa na ta ce misali ba yanzu mala ibrahim ke karo ya yi tura da wannan sunan ina da yawan faɗa wallahi wannan ran wani ya ta ta kuri ya ce wai mala wannan saddaura take saboda wata kila misalan da zan ta kawo wa za a ga ba da wannan saddaunan misali na ɗauko maganar saddauna kuma ina magana akan abubakar guri kowa ya san ba da wannan saddaunan da ke wajen sannan to sai a tambaye ni to duk da dai karanta hadisi kake yaushe kai zamani ne tsakani da Allah akwai alamun zara lokacin kana wato tsatso na gadon baya ko kuwa aljani ne kai kai ta zama yanzu ka dawo ka zama mutum dole kai wannan bayanin to babu sahabin da ya gaba zuwa ya karya da anan dan malik ya ce karya kake baka taba ganin annabi ba har za ka zo ka ce kayan da kaza kaza kaza ya kawo hadisi sama da dubu daya kun san dama formular ita ce sama da shekaru da yawa formular shi ne dama wanda za su zo su karya da Allah da masu karya da annabi duk yan kwangila ne da masu karya da sahabbai da wanda za su zo su ɗauki Qur'ani su dagwalgwala shi duka waɗannan da dagwalgwala akwai duka kuma kowanne ana bawa da su sun shekaru da yawa an musu rubuce rubuce saboda idan ka sassake sahabbai gaba ɗaya to ka sassake foundation din da annabi ya kafa misalin da nake gaba mu cewa kamar wayannan mutum bakwai domin target din su ne a fara ta kan sab'un min as-sahabi fawqa al-alfi kad naqalu min al-hadith an al-muqtar khayr mudar abi hurairah sa'd jabir anas siddiq kad ibn umar wa ibn abbas guda bakwai nan su ne target na farko saboda kowanne hadisin sa ya fi dubu daya idan ka rusa shi gaba ɗaya wallahi aikin hajji sai dai kaje a mafarki a gaya baya za ka yi domin hadisin jabir har yanzu ba hadisin da ya kai inganci a hadisin aikin hajji babu idan ka rusa jabir dan abdullahi har yau ka zo ka rusa abu waira sai dai ka nemo wata sallah sallah dai da muke yi yanzu guda hudun nan ba ka da ita a qur'ani Allah idan ka rusa ana tsammani da yawa abubuwan addinin ka da yawa sai dai a nemi wasu ka ba mu sababbi shine abin da muke faɗa bawan Allah idan baka yarda da bukari da musulun ba ka ɗauko naka ka biya ka ban madana shi ne ba kawai ba wani hayaniya a ciki mun yadda ba ka yarda da su ba ɗauko naka ka biya mu ban mana mu biya a nan ba kawai rigima ce Qur'anin nan da na dan Masaudi ya zo ka ce aje wannan zakai to tunda bai zo ba ka je ka aje mana da mu mun yadda domin a namu babu zalika huwa al-ajrul azim babu duka babu shi to shine boyen na abubuwan gaba daya an fahimta da kyau ko shi ne wannan dole wanda ya damu da addini irin wayannan abubuwan dole su rika damun ka Allah to za ka ga a yakin banza muke shekara da shekaru ke duk wayannan hadisan da muke biyawa dan mu gudu tare mu kila tare ashe duk sun tashi a babu na a ai cewa aka yi sauran tabai kamar wato karfa karfa suka yi ibnu mas'ud shine alaran ma gangaren wanda annabi ya wa tambi qur'ani hannunsa shine qur'ani dide ko ibu 180 ne uhu saboda haka shine na dide da yana nan wallahi wai da aje wannan zai na ai shi ne ma abin tambaya yanzu komanda me yasa duk da bai da tsaro ba wanda ya aje wannan qur'ani da aka yi compiler din sai aje yi shi shi ba zai je kowanne ba sai an kama da ibnu mas'ud babu kuma yadda Allah ya alƙawarin ba da kariyar nan muna ganin kariyar a kansa yanzu ka ɗau qur'anin duniya ka kona gaba ɗayan su billahi la ilaha illa huwa ba su isba ba muna da yara matasa yan shekara 15 da za su dawo da shi Allah har duniya da nadi za su dawo da shi to saboda haka ashe kariyar da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu ashe akan wannan musabin ne wannan da muke gani ashe akan sa take shi ne abin da muke faɗa ko da wuri to kaga adilla a aliyya a nan ma za ka fahimci cewa lalle kawai man ya hadi Allah wa huwa al-muqtad Allah ta kare shi yadda to wannan shi ana wannan yanayi kuwa annabi yana sanye da wannan wato galizul hashiya shi ne aka ce shi wannan mayafin wanda yake da kaurin gefe hashiya dawa ga wanda yake karatun da tattafan gari a yi ga hashiya can majin layin din nan gefen rubutun da ake a nan ne shi ne hashiya shi za ka ce da jariyin su ta da hashiya al'adawi eh to saboda haka to sai yace ba a diraka huwa a arabiyu sai wani mazaunin karkara ya zo ya tada annabi alaihi salatu wasalam fa jazabahu jazbatan shadida ya fusgo shi fusga wanda take mai tsanani ya fusge shi wato ya jawo shi da mayafin nasa hatta nazartu ila tafhati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam yace har sai da na kalli wato fadar kafadar annabi alaihi salatu wasallam kada aktarat bihi hajiyatu rida yace wannan gefen mayafin yayi mar alama tata ne kiddadin jazbati saboda yadda ya jawo mayafin a jikin annabi alaihi salatu wassalam sun makala zai ce murli min malin lahi lalli ainihin kajiba ka yi umarni da abani dukiyar da take dukiyar allah da take gurinka duk wanda zai tafiya kowaye yi a matsayin mai dawa to sai allah ya jarrabe shi da wasu irin mutane waɗanda za su yi mawauta dole sai dai kowa da irin tabi'a da yadda Allah yake yanzu a tabi'a da Allah yake kuna ganin sai da Umar in shi wannan bawa Allah yayi wa haka zai kyale shi saboda bambancin halitta saboda bambancin halitta da kuma cewa annabi ya fi kowa kaji ba kai zuwa kai a baka amma sai kai ai kai ka ya dama ya bunta yace to kai umarni da abani daga dukiyar Allah wanda take gurin ka shi za ka shirya da kalubale shi za ka gwamna ta bada wannan shawara idan ka zo yanzu za ka gina makaranta in za ka gina makaranta ko wani masallaci idan ka zo ni a matsayin na na yusuf jafar kace za ka ba wa wato za ka ba da shi fi sabi da layi in ka nemi shawara ta ya za ka yi zance nemi mutum ɗaya wanda ki yi da nagartarsa da amana ta ka bashi in ka tambayi dalilin zan gaya ba billahi nabi ko masu takawa ne yanzu ka ɗau masallaci ta ke su biyu ko zo ku to sai gidan ya raba ina gaya ba wannan ina faɗa wannan ne da experience wallahi sai gidan ya kira zai zo amma ka nemi mutum ɗaya me za a gama da amin daura yanzu yana da masallatai sun fu da makarantu sun fu sun kusa goma ki kai a hannunsa saboda ba wanda zai zo baka ciwon kai da zai zo ya ai kaza amma idan ka sake ana zuwa wannan hadakar ballan da za a ce ma community ai ka shiga uku billahi da za ka gane kuwa Allah ya hawan jini ya kama ka shekarar 27 ina gaya ma amma idan Allah ya sa ka zama libra kuma da gaske so kace ka dama kar ka nemo ka ba kowa sai wanda ka gamsu cewa wannan jarumi ne jarumi sai zai iya sallama mar ka kyale shi kawai wannan muna da experience da yawa a harkar sa to ka duba ba annabi alaihi salatu wasalam wai zuwa ne annabin da dukiyar gaba ɗaya ba in duk yadda ya sarrafa ta Allah ba zai tuhume shi ba amma wai yazo yana gaya mu ya ba shi daga dukiyar Allah da take gurinsa eh ban ni a yanzu a experience da nake da shi na ja ga mu Allah makaranta yanzu duk girman da ka kafa ka zo ka haɗa mu ranci ba na su ka kyale ni da mutanen da suka kamtu za mu yi aikin Allah ka kyale ni jagoranci ni ne ba na zan jagoranci dan ba haka ba ana na ana da wani zai tsazo yake baka iya ba ko ya aure rigima ya ce sai an raba gurin kaji shi ke nan komai duk alkhairi sai ya lalace duka sai a tarwada sai ka ji an ce ana rigima guri kaza an yi kaza guri to kun ga fa annabi alaihi salatu wassalam ke to saboda haka wannan shi ne ni ko da yaushe ko ji ne an ce wai an gina guri a guri kaza an ba community in ka zo ka ga yarda to Allah ya sanya alheri amma ba ne ma murna ba ne saboda ku tuna ce dunkulen liya a ciki wani zai ce koshi ya taso kawai a kan ku zai huce kaga guri ya kici gaba kullun rigima da fitina kullun kullun cikin fitina ku Allah ya kiyaye to saboda haka kaga wannan hadisin darasi ne musamman ga wanda suke harkar dawa wallahi akwai laifin mai yawa akwai saboda haka ya kamata mu kiyaye murli min malin lahi alladhi indaka ka ji fa kai umarni a bani dukiyar da take gurin ka fanta fata ilai da yake annabi ya fi kowa hakuri sai ya biyo ya kalle shi fata hin ka sai annabi ya murmushi sallallahu alaihi wasallam kai ka gani ba za ka yi wa kan kyale ka ba Allah domin kowa da matakin halittarsa to sai annabi ya bazu shi ai shi ai kasar iri iri ce ko kaga da aka tashi kuwa ma kasar sai aka da koya shi da tako da kaza da baka da fara da aka gwama sai na Umar layin da daban sai na Abubakar layin da daban to mu ina ji a san gurin su Umar aka bin dalili to sai ya ce falta fata ilayhi fa zahika thumma amara lahu bi ada sai annabi ya ce ku je ku bayi sallallahu alaihi wa sallam sai kuɗi ba ku bari saboda haka ina faɗa wannan ne saboda mutane su gane cewa shi fa karatu ana yi wasu ake mutum ya zama kawai ya zama baya ɗaukar laifin a cikin ko ake ka ɗau laifin wanda zai zama ma mataki a haka rayuwa eh yadda za ka iya abu layin duk wani abu da zai faru a ta a gidanka sai ya za ka iya tinkararsa a waje ya za ka iya tinkararsa wannan shi ne matakai da ya kamata mu kalla an gane ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah muka bakin sarki ya yafe mana kamar yadda muka faɗa ranar Laraba da Lahadi bayan mun yi bayanin ICT media da kuma ICT da media kai muka ce akwai wani bawan Allah da ya tura mana wake gari ranar Laraba ya tura mana da naira dubu ɗari ya ce a ci gaba da harkar abubuwan da muke da ita to Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana yin to kamar shekaran jiya akwai mataki ne shi ma sai tura mun 20,000 ne ce a sa IDP da media sau da haka shi ma muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana irin su muna roƙo ubangiji ya suna da kyawawa da sabobin da maɗaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da suna da kyawawa duk wanda ya mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu bukatunsa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunan ka kawawa da tsofin ta madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuma gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da ƙasar lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عصاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ah wataƙila yau za ku ga mun ɗan ja karatun kuɗin sun saba muka tafi wani kauye gaskiya don dawowa da kenan kawai riga na da muka ɗau saboda haka yi za muka ɗan makara muna roƙon abuwa a gurin yan uwa in sha Allah ta'ala Allah ya haɗa mu Allah ya gaba ɗaya. To an gane ta ku? zama ga Allah Allah da eh na yawa kaga da je zo dora mu mala ba marwan da Allahu akbar Allahu akbar Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله